الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل الصبر ضياء للمؤمنين ووعد الصابرين بالأجر العظيم أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الصابرين وقدوة المتقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله فاتقوا الله حق التقوى واعلموا أن من أعظم الأخلاق التي يحتاجها المسلم في حياته خلق الصبر فهو زاد المؤمن في الشدائد وسلاحه عند المصائب وطريقه إلى السعادة والطمأنينة أيها الأحبة في الله إن الحياة لا تخلو من تعب وابتلاء فقال عز من قائل لقد خلقنا الإنسان في كبد فالإنسان يمر بأحوال مختلفة مرة في صحة ومرة في مرض مرة في غنى ومرة في فقر مرة في فرح ومرة في حزن ولا ينجو من هذه التقلبات إلا من تحلى بالصبر ورضي بقضاء الله وحده ورضي بقضاء الله وحده وقدره وقد أمر الله تعالى بالصبر في آيات كثيرة فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال عز من قائل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أيها الأحبة في الله إن الصبر ليس ضعفا ولا استسلاما بل هو قوة وثبات وهو قدرة الإنسان على التحكم في نفسه عند الشدائد والصبر ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة فمن صبر على الطاعة وجد حلاوة الإيمان ومن صبر عن ومن صبر عن المعصية حفظه الله من الذنوب ومن صبر على البلاء نال رضا الله ورحمته أيها الأحبة في الله إن السعادة الحقيقية ليست في كثرة المال ولا في متاع الدنيا وإنما في راحة القلب وطمأنينة النفس وهذه لا تنال إلا بالصبر والرضا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صبرا صبر على أذى قومه وصبر على فقد الأحبة وصبر على الجوع والتعب حتى صار قدوة لكل مسلم فاجعلوا الصبر شعاركم في بيوتكم وفي تربية وفي تربية أبنائكم وفي أعمالكم وعند الشدائد والمحن فإن مع الصبر فرجا ومع العسر يسرا أيها الأحبة في الله إن من ثمار الصبر نيل محبة الله كما قال تعالى والله يحب الصابرين والفوز بالجنة والنجاة من النار وراحة القلب وطمأنينة النفس وتفريج الكروب وزوال الهموم فإذا ضاقت بكم الدنيا فتذكروا قول الله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وتذكروا أن كل بلاء يمر بالمؤمن فهو رفعة له وتكفير لذنوبه إذا صبر واحتسب أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد bayan haka yan uwa masu girma bayan godiya ga Allah madaukakin sarki sannan muka yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon tsira manzon rahama wanda shine shugaban wa'inda suke masu hakuri a duniya sannan kuma shine jagoran wa'inda suke masu jin tsoron Allah madaukakin sarki tsira da aminci ya tabbata a gare shi da kuma alayensa da sahabbansa da kuma waɗanda suka bi bayansa har zuwa tashin alkiyama. Bayan haka ya koyan uwa musulmi ina wa kaina wasiti da ku da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki. Domin jin tsoron Allah maɗaukakin sarki wasiya ce da Allah maɗaukakin sarki ya yi ta ga bayansa tun daga na farko har zuwa na ƙarshe. Kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa tabbas haƙiƙa mun yi wasiti ga waɗanda suke sun gabace ku da kuma ku al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mun musu wasici akan su ji tsoron Allah maɗaukakin sarki. Wannan yake nuna ita ce babban wasiya da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma ‘yan uwa waɗanda suke musulmai ko kuma waɗanda suke mutanen duniya gaba ɗaya. Ya ku ‘yan uwa musulmi kutuban mu ta yau da muka gabatar a yaren larabci yanzu yanzu nan ta yi magana akan wani abu ne wanda yake mai girma a cikin sha'ani na addinin musulunci ko a ce a rayuwar musulmi gabaki ɗaya. Shi ne magana akan haƙuri. domin haƙuri kamar yadda suke cewa asabru miftahu sa'ada shi haƙuri mabuɗi ne na jin daɗi ko na kwanciyar hankali na samun nutsuwa a tattare da mutum duk mutumin da ya rike ɗabi'a ta haƙuri to zaka same shi yana da rayuwa wadda take mai kyau shi yasa idan ka bibi Hausawa ma zaka ga a cikin karin magana da suke yi zaka ga ana yin karin magana mai yawa ɓangaren abin da ya shayi haƙuri idan ka ɗauka za ka ga suna cewa haƙuri maganin zaman duniya za ka ga suna da yawa irin wannan karin magana bayan suna kiran haƙuri maganin zaman duniya za ka ji kuma akwai karin magana da ake cewa mai haƙuri yakan dafa dutse har ya sha romansa haka zalika za ka ga ana cewa haƙuri riga ne na mutunci bayan shi akwai kuma wani karin magana da ake cewa komai nisan jifa ƙasa dai zai dawo duk wannan suna magana akan haƙuri ne sannan kuma zaka ji ana cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki duk wa'innan karin magana na malam bahaushe duk suna mana bayani ne akan haƙuri karin magana na harko da na kashi ne abin da ya shafi haƙuri maganin zaman duniya idan aka ce haƙuri maganin zaman duniya ma'ana abin da suke nufi shine da haƙuri ne mutum yake iya jure wahalu wa'inda suke na rayuwa duk wata wahala da za ta gitto maka a rayuwarka ta kowane ɓangare to da haƙuri ne ake iya jure wannan abin da ya shayi wahalar amma matukar baka yi haƙuri ba za ka ga baka yi mi ba baka kiyaye wannan abin da ya shahi wahalar ba sannan kuma da suka ce mai haƙuri yakan dafa dutse har ya sha romo kadiba ka ga wani irin karin magana ya ne ne za a yi a dafa dutse har a sha romon shi ma'ana ana magana akan duk wanda ya haƙuri duk wanda ya ɗabi'antu da ɗabi'a ta haƙuri to zai jure saboda in ba ka jure ba zai yi wahala ka iya dafa dutse ka sha roman shi domin ya ne ne za a yi ka ce za ka tsora dutse saman tukunya ka ce za ka dafa shi har wannan dutsen har ya yi romo kaga ba karamin mi ba jimuri da juriya da haƙuri aka yi har wannan dutsen ya koma romo kaga wannan duk iya daga cikin maganganu wanda suke mana bayani akan suke jayo hankalinmu akan mimi mu yi haƙuri an ce haƙuri riga ne na mutunci wato duk wanda za ka same shi da haƙuri to za ka same shi yana da mutunci mutuncin shi bai cika zubewa ba amma duk mutumin da ya rasa ɗabi'a ta haƙuri za ka ga abu kaɗan cikin sauƙi zai iya zubar da mutuncinsa me yasa saboda duk abin da za a yi mishi ko duk abin da zai faru nan da nan ya mayar da martani sai ya mayar da martani daga baya sai ya ga abin bai dace ya yi wannan magana ba kaga daga nan sai mutuncin shi ya zube to shi yasa suke cewa haƙuri riga ce ta mutunci riga ne na mutunci haka zalika zaka ji ana cewa koman nis koman komi nisan jifa ƙasa zai dawo ma'ana duk yanda jifa da aka jefa ta dade dai a sama wata ran sai ta dawo ƙarshe in mai hakuri ne zai ga lokacin da za ta faɗo ƙasa ma'ana ana muna bayani akan mu yi hakuri to wannan malam Bahaushe kenan To idan muka koma ɓangaren addini kuma na musulunci, za mu ga yadda ayoyi da hadithai suka zo wanda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi bayani akan abin da ya shayi haƙuri, domin ɗabi'a ce wadda take mai kyau. Kuma za ka diba malamai sun yi bayanai da waɗanda suke malamai waɗanda suke rubuta nazum ɗan wake da ake rubuta za ka su ma sun yi wake mai yawa game da abin da ya shayi haƙuri. Da farko Allah maɗaukakin sarki yana ambatawa a cikin Alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki yake cewa laqad khalaqna al-insana fi kabad kaga Allah madaukakin sarki yace laqad khalaqna al-insana haqiqa tabbas mun halicci dan adam jinsi na dan adam mun halicce shi ne fi kabadin cikin yanayi na wahala kamar yanda wasu daga cikin malaman tafsiri suka fassara duk da malaman tafsiri sun samu sabani anan amma magana wadda tafi inganci suna cewa Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam ne akan abin da ya shahi mashaqqa wahala daga wannan wahala sai wannan wahala tun daga lokacin da mahaifiyar shi ta samu cikin shi zaka ga yana cikin wahala har lokacin da cikin zai girma har lokacin da za a haife shi har lokacin da zai fara tashi lokacin da zai fara rarrafe lokacin da zai fara tafiya lokacin da zai fara girma lokacin da zai kai matakin ya zama baligi lokacin da zai kai matakin da ƙarfin shi da hankalin shi da tunanin shi sun cika har lokacin da tsufa za ta zo mishi kai har lokacin da zai bar duniya za ka yi cikin wahala yake domin daga ya bar wannan wahalar sai wannan wahalar lokacin yana cikin ciki ciki baya iya cin abinci sai mahaifiyar shi idan ta ci abinci ne zai samu ya yi ya ci abinci kaga yana cikin wahala kenan shi a karan kanshi ba zai iya cin abinci ba sai idan an ci ne sannan abincin zai je gare shi lokacin da za aka haife shi da zaran an haife shi an ce da kuka yake fara zuwa kaga cikin wahala kenan wanda ya zo da kuka kaga kenan ma'ana kenan yana cikin wahala misali za mu iya faɗin haka kenan to idan yana yaro jinjiri kuma ba abin da zai iya yi a kwancen nan kawai sai dai a juya shi a mishi kaza a mishi kaza baya iya komi yana cikin mi wahala ma'ana sai mutum ya yi haƙuri domin daga wannan halin sai wannan halin shi yasa zaka ga ɗan adam a kullum zai kasance ne yana barin wannan halin zuwa wannan halin halayen shi suna bambanta in ma ya kasance cikin lafiya yau zaka ji ka lafiyar kalau ko kuma washe gari ka ji ka cikin cikin rishin lafiya yau nawa ne wanda ajiya ba su da lafiya amma yau Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya nawa ne wanda ajiya suna da lafiya amma yau sun kwanta rishin lafiya suna da yawa zaka samu wani a yau yana mawadaci ne yana mai kuɗi amma wata ran kuma sai ka gan shi babu kuɗi Allah maɗaukin sarki ya kaddara kuɗin shi ya rage ko kuma Allah ya amshe kuɗin ma nawa ne suna da yawa idan ka dibi mutane a shekara goma da suka fice masu kuɗi na da ba su ne a yanzu ba za ka diba waɗanda suke ba su da kuɗi a shekara goma da ta wuce su ne mafi yawanci masu kuɗi a wannan lokaci to wannan yake nuna cewa ashe ɗan adam daga wannan halin ne za ka ga ya koma zuwa wannan halin bayan shi wata ran za ka ji ka cikin jin daɗi cikin farin ciki kana murna kana farin ciki kana murmushi da an ganka ko da kaga dan uwanka amma wata ran kuma kana cikin bakin ciki kana cikin damuwa me yasa saboda rayuwar Allah ya halicci dan adam ne fi kabadin a cikin wahala da jin abin da ya shayi da wahala da kuma takura sai mutum ya yi haƙuri sai ya samu lada a wajen Allah maɗaukakin sarki to wannan yake nuna ashe ɗan adam dole ne ya kasance ya ɗabi'antu da ɗabi'a wadda take ta haƙuri shi yasa ma zaka ga Allah madaukakin sarki yana cewa su masu hakuri ko wanda suka yi hakuri dan Allah to su ho Allah madaukakin sarki idan ya tashi ba su lada to ladan da yake ba su ba a ma ilga wannan ladan kawai ana ba su wannan ladan ne ba tare da hisabi ba ba tare da an ilga ba ba tare da an yi kontai an ga nawa ne ya kamata a baka ba Allah madaukakin sarki yake cewa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah ya ce su fa wa'inda suka yi haƙuri don Allah, domin akwai haƙuri wanda ba don Allah ba, akwai haƙuri da za ka yi don Allah, akwai haƙuri da za ka yi don dole. To idan haƙuri kai don dole don bayan da ka iya, to wannan babu lada a cikin shi. Ana magana akan haƙuri da ka yi don Allah. Misali, mutum ne za ku yi faɗa ko wani ya sha ka faɗa, ya zabga maka mari, kawai kuma ka fi ƙarfin shi. Sai aka ce, wane da Allah ka yi haƙuri, sai ka yi haƙuri. wannan yake nuna kayi haƙuri ne don Allah. Amma aka ce, wane i haƙuri, ka ce, ni za a mara a sauna lafiya. Sai ka je ka cakukume shi kuma sai ɗan kara maka ɗan karan kashi, sai ka dawo daga ƙarshe ka ce na haƙura. A'a, wannan haƙurin wahala kai, haƙurin dole kai ba haƙuri ne kai don Allah ba. To wannan yake nuna in kai wannan haƙurin baka samu ladan komai ba. ana magana akan haƙuri ne wanda ya haƙuri don Allah shi yasa hadithin nan ma na wannan baiwar Allah wanda take kuka a cikin makabarta ta zo kabari tana kuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata isbiri ki haƙuri amma buɗar bakinta sai ta ce mene ta ce abin da ya same ni ne bai same ka ba ya rasulullah abin da zamu fasarta kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma alaika anni ka kyale ni da abin da ya faru ya same ni ka bar ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi ya barta to sai aka gaya mata kin san ko wane ne shine wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta tashi ta dawo ta zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ya nuna cewa da ta zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata tarar da masu gadi ba wannan yake nuna maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai mai kyakkyawan halaye ko masu gadi ba ba a kofar gidan shi a matsayin shi na shugaban mu'minai shugaban duk halittun Allah madaukakin sarki sai ta ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai ban san kai ne ba na haƙura sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamas sabru inda sadmatil ula ai shi haƙuri ai a lokacin da musiba ta zo karo na farko bugun da musiba ta zo ta ma na farko to a lokacin ne ake haƙuri don Allah yanzu ba haƙuri ne kika yi don Allah ba da tun a lokacin kika yi haƙuri to a lokacin ne zaki samu ladan haƙuri Ma'ana, idan musiba ta same ka, Allah ya kaddara aka sace maka wani abin hawanka ko wani abu makamanci haka ko portable, sai aka ce wane ka yi haƙuri ka ce babu wannan magana, ai sai mun nemo, sai mun yi me yake da suna, sai mun diba, mun yi lokalize, mun ga ina ne wannan portable ɗin take, mun yi kaza, mun yi kaza, sai kuka je duk kuka yi. Kuma ba a samu portable ba sai ka dawo ka ce ka yi haƙuri, a'a nan ba haƙuri kai ba don Allah, ka yi haƙuri don me? don saboda babu yanda ka iya domin ka nemi hanya domin ka maido abinka amma kuma baka samu ba wato ma'ana haƙuri a lokacin da musiba ta buge ka na farko sai ka ce na haƙura don Allah to a nan lokacin ne ake magana innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah zai ba irin wa'innan mutanen wanda suka yi haƙuri ladan su sakamakon su ba a lissafawa kawai kwasawa ake a bada to ya koyan uwa musulmi mu sani cewa shi wa haƙuri wa idan an ce ka yi haƙuri ba wai an raunana ka bane ko kuma rashin ƙarfi ko kuma ka sallama kai baka iya komi baka iya wani abu a'a shi haƙuri ci kamala ce da kuma girmama kai a duk lokacin da aka ce maka wane ka yi haƙuri an girmama ka ne ba wai an wulaƙanta ka bane ko an maida ka rago a'a lokacin da ka haƙura alama ce da take nuna kayi ne kana da girma kuma kana da mutunci me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cewa shi fa jarumi laisa shadidu ba wai ƙarfi mai ƙarfi bane ba da ni ba mai ƙarfin tuwo ne shine wanda zai yi saurin kada mutum an zo kokowa zai kada wannan ko an zo fada zai mammazge wancan ba shine ake nufi mai ƙarfi ba amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine innama shadidu wanda yake mai ƙarfi shine allazi yamliku nafsahu inda al-ghadab shine wanda yake rike fushin shi yake mallakar zuciyar shi yake kontrolan zuciyar shi a lokacin da yayi fushi ma'ana a lokacin da aka bata maka rai ko aka yi maka wani abu wanda zuciyarka za ta hau a lokacin da kai kontrolan zuciyarka ka danna zuciyarka ba ka yi wani abu wanda yake nuna martani mai da martani game da abin da aka ma to a nan lokacin ne ake maganar jarumi ba wai jarumi ne na hakika ba wanda zai zo da an ce a zo kokowa shi ba mai iya kada shi ba shine ake magana akan jarumi na hakika jarumi na hakika shine wanda zai zo a ce mishi yayi hakuri kuma ya mallaki zuciyar shi ya danna zuciyar shi yayi wannan hakurin wannan shine ake ce ma jarumta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana a cikin wannan hadisi to mu sani shi hakuri kala kala uku ne hakuri yana da kashi guda uku akwai hakuri wajen yi ma Allah madaukakin sarki da'a Misali, muna cikin wani yanayi wanda mutane ana kuka na zahi. Zahi ya yi yawa, da zaran kuna gaisa da mutum sai ya ce maka ya zahi, mata dungai, wane ne da sauransu, ya zahi, zahi alhamdulillah, amma sai kaga mutane ba su iya yin haƙuri wajen yin ibada a irin wannan irin wannan lokacin, kaga wannan kuskure ne. Haƙuri a wajen yi ma Allah maɗaukakin sarki ɗa'a, ana ta fama, ana zafi, ana zafi, mutane suna cewa azumin arfa, anya ko muna iyawa saboda tsananin zafin nan da ake. Sai Allah maɗaukakin sarki ya kama mutane sauƙi duk wanda ya a cikinmu duk mun ga wannan yini na ranar mardi da ta wuce, mun ga yinin nan an samu sauƙi ƙwarai da gaske, ba a samu yanayi na zafi ba. To haka Allah maɗaukakin sarki yake. To haƙuri wajen yi ma Allah ɗa'a, wallahi duk wanda za ka ga yana yin azumi, duk wanda zaka ga yana zuwa masallaci sallar farilla wallahi sai da hakuri duk wanda baya hakuri baya da hakuri to ba za ka same shi yana ma Allah madaukin sarki da'a ba ba za ka same shi yana ibada ga Allah madaukin sarki ba nawa za ka ga an tada sallah suna nan fada a zaune suna shan shayi da sunan musulmai ne amma ba su iya zuwa su yi sallah wannan yake nuna maka su ba su da hakuri ba sai an hito an gaya maka ba domin yi ma Allah da'a da biyayya sai mai hakuri duk wanda bai da hakuri ba zai iya yin shi ba bayan haƙuri wajen yi ma Allah ɗa'a, akwai kuma haƙuri wajen rishin yi ma Allah maɗaukin sarki saɓon Allah, wajen kamewa daga saɓon Allah. Duk wanda za ka gan shi yana saɓon Allah, yana zina, yana kisa, yana kidnapping, wala bai da haƙuri ne. Duk mai haƙuri ba zai sa kan shi cikin wannan ba. Yin wannan abubuwan rishin haƙuri yake janyo su. Haƙuri wajen kada ka yi ma Allah maɗaukin sarki saɓo. Sannan abu na uku, haƙurin da mafi yawancin mutane ba ma yi, shine haƙuri wajen ƙaddarar Allah maɗaukakin sarki wadda take mai cutarwa ko mai zafi. Domin a yau za ka samu mutum, idan Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara mishi dukiya ko ya yi arziki ko wani abu makamanci haka ko Allah ya ƙaddara mishi zai samu wani matsayi a ma'aikata ko zai samu wani diplom mai girma sai ka ga yana alfahari yana jin daɗi. Amma da zaran Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara mishi wata musiba. ya yi aksidan Allah kiyaye ko wani abu makamancin haka sai kaga mutum ya kasa nutsuwa ya kasa kwanciyar hankali ai dama na ga suwa ne suna mun wani kallo dama su ne su ne suka haɗu suka yi min kaza a'a dama na ga suwa ne suna min kaza a'a abin da za ka yi shine ka yi haƙuri akan wannan ƙaddarar da Allah ya maɗauke sarki ya ƙaddara a gare ka a nan za ka ga hatta wa'inda suke yan ekol da etudiyan zuwa elef da sauransu za ka ga idan mutum ya samu abin kwarai in an yi examen ko devoir a class ko composition za ka ga idan mutum ya samu kens ko ya samu diset ko wani abu makamanta ka yi muwayen sai ya ce maka mi je kens na samu kens amma idan ya samu turwa ba zai ce je turwa ba ta zai ilmado ne turwa ya bani turwa wai ya bani wai ba zai ce aikin shi bane ba a'a wai mushen ne ya bashi turwa ba ho aikin shi ne ya samu turwa ba amma lokacin da ya samu abu mai kyau ba zai ce ya bani ba, a'a zai ce ni ne na samu aiki na ne. To kaga wannan bai dace ba. Lokacin da ka samu notu mai kyau, Allah maɗaukin sarki ya kaddara za ka samu notu mai kyau. Sai ka ce Allah ya kaddara na samu ba za ka ce aikin ka ne ba. To me yasa amma idan baka samu aiki mai kyau ba sai ka ce an bani ne wai ba za ka taɓa yarda da kai ka samu ba. Kaga wannan wani nau'i ne na mi na rashin haƙuri da muke fama da shi. Haka zalika za ka samu a gidaje ma haka. Mace ba ta iya haƙuri da mijinta, kadiba ka ga yanda mai gida yake kula da iyalin shi da ‘ya'yan shi, malam, baya gida baya waje kaza, dare da rana ya fita neman abin da zai kawo kusa a cikin bakinku, abin da zai kawo ya rufa muku asiri, amma ba za ki iya haƙuri ko da kin ga wani abu wani ɗan kuskure kaɗan daga gare shi ba, shi kenan an fara magana, kamar yadda Allah maɗaukin sarki ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya ambata mata mafi yawancin ɗabi'arsu haka ne. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, da za ka shekara kana kyautata wa mace, rana guda idan ba kyautata mata ba, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, za ta ce maka mara aitu minka khaira qat. Da ɗai za ta ce maka ban taɓa ganin wani alkhairin ka ba, ban taɓa gani ba, haka za ta gaya maka, kai kuma ka shekara. Kana kyautata mata, yau an samu matsala, ba za ta iya haƙuri da wannan ba. Shi yasa mu kiyaye ‘yan uwa mata a kiyaye wannan. Sannan kuma shi haƙuri akan kaddara wadda take mai zafi mai cutuwa game da ɗan adam to ya kamata mutum ya kiyaye shi yasa wa'innan nau'i guda uku su ne nau'ukan haƙuri duk wanda aka ce wane mutum ne mai haƙuri to a hankalta ma wannan abubuwa guda uku shin yana haƙuri wajen yi ma Allah da'a yana yin haƙuri yana kare zuciyar shi game da sabon Allah yana haƙuri akan duk wata musiba da wata jarrabawa da za ta same shi yana haƙuri ya ce Allah ne ya kaddara ba tare da ya shiga dogon lissahi ba ai su wane ne to a wannan lokacin sai a ce tabbas wane yana kwatanta hakuri amma duk wanda ya rasa wani bangare daga cikin wannan to ba za a sa cikin masu hakuri ba shi yasa zaka ga mutane nau'i na biyu na cikin hakurin nan abin da yasa zan ƙara bayani akan shi shine saboda mafi yawancin mutane ba a yarda da wannan nau'i na biyu ba shine hakuri wajen kada ka yi ma Allah madaukakin sarki da'a kada ka yi ma Allah madaukakin sarki sako mutane da yawa sai ka shi wai mutum yana cewa ai Allah ne ya kaddara mini zan saba mishi saboda ai Allah ya ce ya rubuta komi tun kafin a haife ni. To da kyau, wannan in mutum ya gaya maka haka, iya abin da za ka ba shi amsa shi ne, da Allah ka je saman guduron ka zauna. Mota ta zo ta taka ka ce Allah ne ya kaddara za ta zo ta taka ka, ba zai yi ba. Me yasa? Saboda ya san mutuwa zai yi. Duk wani abin da ka sa a ranka a zuciyarka shine Allah maɗaukin sarki yake sauwake maka hanyarsa. idan Allah maɗaukakin sar idan mutum ya sanya a cikin zuciyar shi wallahi zai yi ƙoƙari ya kiyaye kan shi daga saɓon Allah sai kaga Allah ya taimake shi wajen kare kan shi daga saɓon Allah nan ko da yana yi zaka yana ragewa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ina mafi yawanci daga cikin matasa wanda muka suka hallaka wajen abin da ya shayi shaye-shaye da sauransu zaka ji mutum ya ce ya saba in bai sha sigari ba ai ciwon kai yake ko na abu makamancin haka wallahi sa kai ne da zaran mutum ya yi niyya zai hwasa, na rintse da Allah Allah zai taimake shi wajen yin hwasa. Akwai wani bawan Allah yanzu yana kai shekara arba'in da wani abu, shi yake gaya mini wallahi yanzu baya kowarin sigari baya so, ya ce mini ya rintse da Allah ya fi shekara goma sha biyar yana shan sigari, amma yanzu ya daina. Wannan yake nuna ashe ba wai in ka kiya ba ne, ba wai ba iya dainawa ba ne, ana iyawa sai dai in kai ne ka kiya. za ka shi mutum yana saɓan Allah, wai in ka mishi magana sai ya ce, a'a, ai, akwai lokaci ne, lokaci ne, wani han mahaifi za ka shi yana irin wannan magana, saboda ba a iya haƙuri wajen rashin saɓa ma Allah. Ba a yin haƙuri a danna zuciya game da abin da take so na saɓan Allah. Mutane kowa za ka ga yana shiga cikin saɓon Allah kai yanzu abin da ya zama ruwan dare gama duniya abin ya gama kowa da kowa. Hatta malamai wanda suke kiran kansu da malamai ba su tsira ba. za ka ga ana zaune da sunan malamai ana tattaunawa a kan ana cin naman mutane. Ta yaya? Ba a iya haƙuri a kame zuciya dama haka take so, a yi abin da za a saba ma Allah, shi ne abin da mafi yawanci abin da dama shaidan ya ce zai yi a kanmu, sai ya hallakar da mu ya sa mun yi kaza mun yi kaza. To zuciyarmu ita kuma tana son wannan abu, amma sai ka yi ƙoƙari ka yi haƙuri, wannan haƙuri nau'i na biyu yana da matuƙar muhimmanci amma shi ne mai wahala. mutum ba zai iya denawa ba. Shi yasa sai mun kiyaye, sannan haƙuri nau'i na ukun nan shi kuma akan ƙaddara shi ma sai muna kiyayewa. Shi yasa za ka duk wanda ya haƙuri akan yi ma Allah ɗa'a wajen ibada, to za ka ga zai samu jin daɗi na imani. Domin duk lokacin da kake yi ma Allah ɗa'a, wallahi zuciyarka za ta samu nutsuwa. Shi yasa duk wanda za ka ga yana ma Allah ɗa'a kuma don Allah yake ibadan nan, wallahi za ka same shi mai nutsuwa ne. za ka same shi bai da ko biye, bai da ko sisi, amma wallahi in ka kalle shi za ka ce iya daga cikin miliyardar na Nijar. Me yasa saboda hankalin shi a kwance yana da nutsuwa a cikin zuciyar shi. Duk wanda zai bauta ma Allah ya ci gaba ya yi haƙuri ya ringa bauta ma Allah za ka same shi da nutsuwa. Duk wanda zai yi haƙuri shi kuma game da saba ma Allah ya kare zuciyar shi game da saba ma Allah sai ka ga Allah maɗaukin sarki ya kare shi daga aikata zunubai. wanda kuma zai yi haƙuri a kan ƙaddara da Allah ya ɗora mishi zai yi mi, za ka ga Allah maɗaukakin sarki ya arzuta shi da samun yardar Allah maɗaukakin sarki, Allah zai yarda da shi, domin ba a halin ƙunci kaɗai a halin shin daɗi yana mi, yana tuna da Allah maɗaukakin sarki. Da yawa daga cikin addu'o'i da muke yi, da yawa daga cikinmu muna da buƙatu ga Allah, wani zai yi addu'ar ya yi kuka wani wajen addu'ar nan, amma sai ka ji shiru kamar an shibka dusa. Me yasa? saboda a lokacin wahala ne shi yake yake tuna Allah lokacin da yake cikin farin ciki da jin daɗi ya manta Allah to Allah madaukakin sarki shi ma sai ya mantar da kai a lokacin da kake buƙatar taimakon sa sai Allah ya kyale ka me yasa saboda ka nuna kai ka fifita kanka akan Allah madaukakin sarki ka fifita maslaha kanka entere personal ɗinka enteren ka ya fi entere na Allah maɗaukakin sarki duk da Allah maɗaukakin sarki ba entere gare shi a gare mu ba da ya ce mu yi ibada dan kanmu ne ba wai dan shi zai samu wani abu daga cikin wannan ibada ba a'a dan kanmu ne amma sai kaga mutum baya yi sai ya shiga tsanani sai ka ji ana to malam akramakallahu da Allah a taya mu da addu'a da dai sauransu abu ne mai kyau amma in ka shiga cikin farin ciki ma ka ringa tunawa da Allah maɗaukakin sarki shi yasa zaka ga ba a irin wannan idan zaka samu mutum a lokacin da ya shiga tsanani zai yi ƙoƙarin tunawa ga Allah kada ko ina ka ɗauki wannan kaɗai examen da ake yi ko breve ko back shi yasa anan zan ba da ƙisar wasu bayan Allah guda biyu wani bawan Allah ne yake da kanwa yana back sai da ya kusan back ba ɗaya ba biyu ba har kanwa shi ta tarro shi shekarar da za su yi back da kanwashi kuma sai suka yi bak kuma bai samu ba sai kanwashi ta samu an ta yi dibar resulta sun tafi tare sai kanwa ta samu ekri shi kuma bai samu ba yanzu abin da zai yi saboda in ya je gida mafi yawanci ba za a iya barin shi ya yi haƙuri game da wannan abin da ya same shi sai ya ce mata ta je gida ita ta ce ta samu examen amma ta ce ya yi accident wata mota ta buge shi ita ma ba san inda yake ba ta ce in dai ta faɗi haka to insha Allah ta'ala zai huta game da waɗanda za su zo domin ‘yan uwa mu sani cewa da yawa daga cikinmu lokacin da musiba ta samu mutum za ka ga wasu su suke tuno maka ma ko da kamance da wannan musiba sai a zo a yi ta maka jaje wallahi ashe kaza ya faru kai kuma haka kamance kai ai wani ma irin wannan abin da ya same shi ai sai da ya kusa haukace ba ko sai da ya haukace a zo a tada maka hankali yanzu da ya faɗi haka tana zuwa gida sai ta ce ta samu baka'inta amma shi ɗan uwanta ai aka ce shi wa wanki ta ce wallahi mota ta buge shi ta ce inna aka ce inna lillahi wa inna ya aka yi kaza kaza ta ce ita ma ba san inda aka yi da shi ba suka fara yawo a ta yi waccan hospital a ta yi wancan mekir suna clinic in a ta yi adiba a ga ina ne yake ba a sani ba shi kwashe ya ta gidan yan uwansu ya zauna dubarar dai saboda hankalin shi ya dan samu ya dan kwanta ya nutsu sai da aka yi kusan wuni suna yawo uwayen shi ana yawo ana neman shi can sai daga gidan da ya tai sai aka kira gidan nasu aka ce ai ga wani anan wani yana lafiya shi lau ba abin da ya same shi aka ce wallahi lafiya lau gashi alhamdulillah amma sai dai bai samu baka ba kai baka kin menene ba dai lafiya shi lau ba alhamdulillah alhamdulillah an manta da baka inna to sai ya dubara amma da bai yi haka ba da yana zuwa gida ta sai dama ba karatun kake ba gashi nan kanwanka daga zuwa ta samu ma'ana ba mu iya haƙuri akan idan ƙaddara ta same mu sai an yi ta ƙoƙari an yi abubuwan sai a hankali to duk wanda ya yi haƙuri akan ƙaddara wadda take mai cutarwa zaka ga Allah maɗaukin sarki zai yarda da shi a ƙarshe kuma zai samu mi tausayin Allah maɗaukin sarki zaka ga Allah zai masanya mishi da abin da ya fi alkhairi ya koyan uwa musulmi mu sani cewa jin daɗi da farin ciki a duniya baya da alaƙa da wai samun dukiya ko samun mulki nawa ne daga cikin masu kuɗi ba su iya kwana da yawa daga cikin masu kuɗi ba su iya samun barci nutsatse su nutsu suna kwana. Wani sai ya sha magani yake iya kwana. Me yasa saboda dukiya ta yi yawa ana tunanin za a iya sacewa za a yi kaza za a yi kaza ko business sun yawa da zaran ya kwanta ma za a kira shi a portable kayan ka na waje kaza duwar ta tare kayan ka na waje kaza kaza kaza da sauransu babu nutsuwa ba kwanciyar hankali kwanciyar hankali da nutsuwa yana daga cikin yin haƙuri akan wannan nau'ikan guda uku da muka ambata yin ibada, kada ka saba ma Allah ka yi ƙoƙarin kare kanka, sannan kuma ka yi haƙuri a kan ƙaddarar da Allah maɗaukin sarki ya ɗora maka. Shi ya sama ai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, shi mumini ma, shi abun mamaki ne game da lamuran shi, ajaban li'amrin mu'min. Manzon Allah ya ce, abun mamaki ne. Menene abun mamaki? Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, idan abun farin ciki ya same shi, shakara sai ya gode ma Allah ya ce Allah kai ka kaddara min wannan abin zai same ni saboda haka ina godiya ga Allah ba dubara ta bace ba karfi na bane ba ba iya kasuwanci na bane ba a'a kai ne ka ga dama ka bani ya Allah ina gode maka ya Allah ka kara min daga falalarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faka fakana khairan lahu sai ya kasance mishi shi yafi alkhairi a gare shi amma kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma idan musiba ta same shi sabara sai yayi haƙuri ba zai ce suwana ne ba kai ai suwanan nan dama tun da naga sun zo sun kafa irin kasuwanci na sun yi kaza sai sun kai sai sun ga bayana a'a zai yi hakuri ya ce ya Allah kai ka kaddara mini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa kana khairan lahu sai hakan ya kasance alkhairi a gare shi to haka ake so mumini ya zamanto duk wata kaddara da za ta same ka Allah ne ya kawo ta ta alkhairin ta je ko ta shari ya koyan uwa musulmi mu sani kuma rayuwar duniya idan mutum bai gama da haƙuri ba, ba zai samu kwanciyar hankali ba. Sannan kuma daga cikin waɗanda suka samu kwanciyar hankali na farko daga ciki shine mu dibi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin shi yafi kowa haƙuri. An cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An ba shi wahala tun a garinsu garin da aka haife shi. Wace irin cutarwa ce ba a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. An kore shi daga ƙarshe daga garin kai yau a ce garin da aka haife ka a ce a kore ka daga garin wace irin musiba ta kai wannan amma kuma da ƴan uwan shi wanda ƴan uwa na jini har da su a cikin korar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga ciki amma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri an cutar da shi wajen wahala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wuya an tafi yaki wata rana a yakin Uhud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fasa mishi kai da baki kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hoshe jini yana zuba yana zuba har cikin tafin kahon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kan shi wata irin wahala ce wannan amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri daga ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ya samu jin daɗi kai yanzu wani irin matsayi ne musulunci bai kai ba ka dibi Saudiya ka dibi yanda take babbar ƙasa ta musulunci ka dibi yanda aka ci gaba yanda Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka ta duk da wasu daga ciki suna kokarin sai an yi kawo wani tsari da dai sauransu Allah madaukakin sarki kai ba su iko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa hakuri sannan kuma ya fi kowa cutuwa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki yana jarraba bayinsa daidai gwargwadon imaninsu daidai gwargwadon imaninka daidai gwargwadon jarrabawar da zaka shiga duk wanda kaga yana shan wahala a duniya daga wannan sai wannan daga wannan wahalar sai wannan wahalar in dai musulmi ne mumini alama ce da take nuna yana da ƙarfin imani mai girma domin duk wata jarraba da za a yi maka ta ana maka ne gwargwadon imanin ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuma duk wata jarrabawa da za ta same ka kafara ce ta laifuffukanka Allah zai gafarta maka laifuffukanka hatta kaya da zaka taka kana tafiya ta soke maka kafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai an kankare maka zunubanka amma sai kawo mutane ina ba a so wani abu ya same su na kaddarawa daga Allah madaukakin sarki ya koyan uwa musulmi kuma idan mutum yayi hakuri yana samun falaloli masu yawa abu na harko in mutum yayi hakuri yana samun soyayyar Allah madaukakin sarki Allah yana son masu hakuri kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wallahu yuhibbus sabirin Allah yana son mutane waɗanda suke masu hakuri kamar yadda muka ambata a farko hakuri don Allah ba don dole ba ko kuma don babu yadda ka iya sannan duk wanda ya haƙuri zai samu kuma rabauta a nan duniya sannan kuma zai samu rabauta a lahira ma'ana zai samu aljanna zai samu kuma tsira daga wuta duk wanda ya haƙuri domin kana yin haƙuri kamar yadda in kun bibi nau'in haƙurin nan guda uku in mun ce haƙuri muna nufin duka wannan abubuwan guda uku sai ka yi su idan kai haƙuri zaka zaka yi ibada idan kai haƙuri zaka zaka ki saba ma Allah idan kai haƙuri zaka yi duk abdar da ta same ka sannan kuma mutum zai samu kwanciyar hankali a cikin zuciyar shi da nutsuwa. Duk wanda ya haƙuri zai samu wannan, sannan kuma mutum zai samu mi, zai samu kaucewar bala'i da damuwa. Domin duk lokacin da wani abu ya same ka, ba ka yi haƙuri ba to kullum kana cikin damuwa. Da ka tuno wannan abin sai ka yi damuwa. Amma da zaran ka haƙura ka cire wannan abin, wallahi za ka same ka cikin jin daɗi cikin farin ciki. To ya koyan uwa musulmi kuma mu sani fa. Idan tsanani ya mana yawa, mu ringa tuna faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce ni inna ma'al usri yusra duk yanda aka daɗe ana shan wahala to wallahi wata ran sai an shi daɗi mu yi haƙurin nan kamar yanda malam bahaushe ya ambata mana a cikin karin magana mai haƙuri yakan dafa dutse har ya sha romo ma'ana duk yanda wahala ta kai maka tsanani kai haƙuri kai haƙuri kai haƙuri fa inna ma'al usri yusra akwai jin daɗi da zai zo wannan ƙa'ida ce ta Allah maɗaukakin sarki, da zaran an wahala, to wallahi jin daɗi yana zuwa. Idan ka wahala kana tunanin duk duniya ma haka mutu wahala ka yi, matuƙar ka yi ibada ne wajen wahalan nan, da ka mutu shi kenan sai jin daɗi, kaga ku ashe jin daɗin ya zo. Kai wani tun a nan duniyan ma Allah zai gwada maka, ba za ka mutu cikin wahalar ba, sai Allah maɗaukin sarki ya sauya maka rayuwarka. Kana wahala sai Allah ya kama maka jin daɗi. to shi yasa mu ringa tunawa da wannan duk lokacin da muka ga wai muna cikin tsanani kan mu tsaya muna zargin wasu kan mu zo wani abu ya tada mana hankali a'a mu yi hakuri mu yi hakuri mu yi hakuri mu maida wa Allah lamurran mu daga ƙarshe zamu ga Allah madaukin sarki yayi mu ya ba mu abin da mafita a cikin lamurran mu muna fata Allah madaukin sarki ya ba mu ikon yin hakuri a cikin ayyukan mu ya ba mu ɗabi'a wadda take ta hakuri domin ɗabi'a ce wadda take mai girma daga cikin ɗabi'u na addinin musulunci sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon yin haƙuri nau'in wannan haƙurin guda uku ga baki dai Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da yinsa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ij'alna min as-sabirin ash-shakirin اللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين اللهم ارزقنا الصبر عند البلاء اللهم ارزقنا الصبر عند البلاء يا أرحم الراحمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم احفظنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم